kabir wajen allahumma basna kyauta na fil umur kulliha wa atirna min fidina wa zalim akra subhanahu wa ta'ala tamashi assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd ayyuha muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau sha biyu ga watan takwas hijiran annabi sallallahu alaihi tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shidda ga watan uku 2021 gregorian calendar a kamar yadda muka saba a damu ci gaba da karatunmu na hadisi mai albarka a cikin wannan littafi muktasar sahih al-bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajiridu a tsare da hadis jami'in sahi a yau a cikin ikon allah maɗaukakin sarki a ba mu tashi a babi na 66 hadisi na 77 67 ka hadisi na 77 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب باب da yake magana akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma ya Allah allimhu alkitaba ka sanar da shi wato kenan littafi ma'ana ka sanar da shi wato kenan ilimin littafi alkitab ana shi ne littafin Allah madaukakin sarki kenan ko alkur'ani kuma kamar da hadisan za su nuna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da shi za ta iya shafan kowa sannan kuma amma dai kai sai ta fi shafan abdullahi dan abbasin Allah madaukakin sarki ya da shi an ibn abbasin radiyallahu anhu qala دمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب Allah dan Abbasin Allah madaukakin sarki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungumo ni ya kama ni ya rungumo ni sai min addu'a sai ya ce ya Allah allimhu kitaba Allah ka sanar da shi wannan yaro wato kenan littafi to a islahi na shari'a musulunci yan an ce alkitaba aka yi shuru ana nufin alkur'ani da aka gidan kama addu'a yake allah maɗaukakin sarki ya ilmatar da shi wato kenan ilimin alkur'ani duk da cewa wannan ita ce ruwa da ta zo a wannan wuri amma ta zo da sigogi da yawa a kuma wurare da yawa wani guri ya ce allahumma allimhul kitaba wal hikmata Allah madaukakin sarki ka sanar da shi littafi ka sanar da shi hikima idan nan ya tantance su kenan malamai suka ce alkitaba shine alqur'ani alhikma shine sunna a wani riwaya kuma yace Allahumma allimhu hikmata Allah ka sanar da shi hikma saboda idan alkitab ya tsaya alqur'ani alhikma za ta iya tsayawa akan sunna wanda ya hada su kuma ya hada duka wato genan guda biyu ko kuma kowanne zai iya dauka an ce Allah ma'allafin kitaba zai iya daukan wato kenan a littafin Allah madaukakin sarki da duk abin da zai iya zuwa a karkashin littafin wanda sunna ita ce za ta fara zuwa haka kuma ya an ce hikma za ta iya kusan littafin Allah dan shine ainihin makunsar hikimar ma gaba ɗayanta sadaka suna ta shiga cikin hikima alkur'ani ya shiga cikin hikima a wani ruwaya sai zo da cewa allahumma faqihul kitaba wa allimhu at-ta'wila haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ka hantar da shi littafin Allah mana ka sa ya fahimci fiqihul littafin Allah madaukakin sarki sannan ka sanar da shi ta'awil shine wato kenan fassarar alqur'ani Allah madaukakin sarki ka sa ya fahimci saboda maqsudi na saukar da alqur'ani shine a fahimce shi dan ai aiki da shi ko kuma maqsudin saukar da alqur'ani shine ai aiki da shi ba zai yi ai aiki da shi ba sai an fahimce shi ta ga kita Allahumma faqihul kitaba wa allimhu at-ta'wila ka sanar da shi littafin Allah sannan kuma ka sanar da shi ta'awil shine wato kenan fassara kyakkyawan fassara kamar yadda yake cewa allam tawil al ahadisi ko Allah ba da kuke zaki ya koyar da shi fassarar mafarki saboda ka Allah ba da kuke sarki yana ana masa addu'a Abdullahi dan Abbas Allah ba da kuke sarki ya sanar da shi littafin Allah ya fahimtar da shi wato kenan tafsirin hakan nan yazo da wasu riwayoyi daban-daban daban-daban kuma duka suna magana akan shi Abdullahi dan Abbas ne malamai suka ce a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan addu'a shine ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne aikin da ya masa shine da ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatun zagayawa sai je ciko buta da ruwa zai kawo masa kofar ban dakin sai ya aje da haka kaga kenan ya tashi sai tafi straight ahead in ya je sai ya dauka sai ya shiga sai ya biya bukatun sa sai ya dawo kawai zai fita ka ta aika can buta an ajiye maka ya je ya dauka ya yi bukatar sai dawo waye mu wannan sai aka ce abdullahi ne sauraka sai ya ce to ya Allah ya kama shi rungume shi ce yaro zaunan na muka addu'a ya Allah ka sanar da shi littafin Allah Allah ku koya masa ilimin fikihun littafin Allah ko ku koya masa fasarar littafin Allah sai masa wannan wato kenan addu'a din Abdullahi dan Abbas Barbar da suka bibi tarihin wannan suka ce a lokacin da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya taba zuwa gurin yar uwarsa ko ya zo ya zauna a ɗakin ta ya kwana a gidan domin ya ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake yin sallah da daddare sai kwana da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama mun sha karanta na hadisin ya jawo shi suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi sallar dare kaga ga duba can din abu sai ga shi dai na farko kwaɗayinsa da alkhairi ya ja masa wannan da ka shi ya kawo shi har gida annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na yaro kanin matarsa ya zo ya zauna a gidan ko kuma da a matarsa ya zo ya zauna a gidan ya kwana dan ya ga sallan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rashin lalacinsa da tunaninsa bai ya sa ya yi tunanin ya rika yin hidima a annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah sannan bayan ya yi a sakamakon wannan kuma makasudin sana alkhairi da wannan hidima da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a addu'a kuma ta zama ta zama ta bi shi sai Allah ya sanya masa san alqur'ani da san ilimi kaga dai yana daga cikin sagarin sahaba ko lokacin da annabi sallallahu alaihi aka dawo Madina Allah bai fi shekara uku ba ko na makamancin wannan amma yana daga cikin wanda suka fi kowa yawan ruwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da lizinta sai da kuma albarkar wannan addu'a mafi yawan karatun sama yayi a gurin sahabbai ne yayi a gurin sahabbai ne akwai ruwaya da yake cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da kira wani yaro kamana ta a cikin mutanen Madina nace masa kaga yanzu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa don haka ilimin abin da ya karantar yana nan baja-baja ka zo mu bigin dinsu mu zuki wannan abin kaga wata rana zai mana amfani sai yaron ya ce masa a haba su wani su wani suna nan yaushe za a zawo kanmu ma har a zo ana tambaye mu ya ce shi sai na kyale shi ya ce akan matsala ɗaya ina kan je kan sahabi saba'in in je gurin wannan in je gurin wannan in je gurin wannan ya ƙara min bayani ya ƙara min fahimta in je gurin wannan kowa yana bani fahimta ya ce kuma in na je kofar gidan sahabi ba na kwankwasa kofa ko ba na sallama dan kwanta a gurin a gindin bisha ina zanne iska tana ɗaibuwa kura tana watsa mu har sai ya gama yayinsa da ikonsa a cikin gidansa ya fito in ya gane ce yabna amir rasulullah ya kai dan bafa manzo Allah sallallahu alaihi me ya kawo ka sai ce ibtiga al ilm na zo neman ilimi ce fa halla arsalta ilayya baka aika ba sai ce a'a ai ni ne na zo neman ilimi ilimi shi aiki ke daukaka ba a daukaka akan ilimi don haka sai in bi shi in tambaye shi wannan in tambaye shi wannan in tambaye shi wannan in tambaye shi wannan na gaji in canja wani sahabin aikinsa kenan to ko ga da hakan nan Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan fifiko har ta kai ga irin su Abdullahi dan Umar ma in matsala ta yi matsala suka ce a je gurin Abdullahi dan Abbas a tambaya kuma a je gurin sa a tambaye shi to ba da tayan da ya gama ɗebewa ilimin wurin sahabbai su kuma sahabban suna ta kasa kasa kasa kasa sai aka neme su aka rasa su manya-manyan sahaban dole kuma kansu za a yi kuma lokacin bukata musulunci ya yi yawa jama'a ta karu kuma duba su ga annabi ba yanzu suna neman sahabi ne su kuma su ne ƙananan sahabi na wancan lokacin yanzu su ne manya a duniya don haka sai gunsu za a zo a tambayi wa'annan matsaloli saboda haka addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa na wannan albarka albarka ta bi shi sai zama bayan da za a yi tanna ana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam baka ga an kawo maganan abladan abbasin ba ko Allah madaukakin sarki ya yadda da shi kuma dan abbas ne ba abbas kuma san babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne babu mata yasiku sima as-sagir babin da yake magana akan yaushe ne ne ya kamata a ce ya inganta a karbi hadisi a gurin karamin yaro in ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza yaushe ne ne ya kamata a ce an karbi wannan abun a gurinsa wa anhu radiyallahu anhu qala akbaltu rakiban ala himarin yace na fuskanto ina mai tafiya akan wato kenan jaki ala himari atani akan jaka yana ce himari akan shiru jaki yana ce himari atani jaka ko kuma aka ce ala atanin duk sai shi ma yana nuna a cikin jakuna din kenan wa ana yawma idin qad na hattul istilama a lokacin na kai na gwamutsu lokacin balaga na gwamutsu lokacin da zan iya yin mafarki ya zama na fita a cikin yara na shiga cikin balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi minan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin yana muna kenan ai lokacin aikin hajji ne kenan ko yawa mai yiwa sun zo muna za su wuce arafa ko kuma sun dawo daga arafa sun zo suna famanta jalafi yau mai nufala isu ma'alai wanta akara fala isu ma'alai wani taga ila gairu jidarin ko wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi minan yusalli bi minan ila gairu jidarin yana sallah a muna kuma ba katanga ya sa a gabansa wadda take ta sha makance tsakaninsu da abin nan ba tsakaninsa ta zama masa kamar sutura ba mai yiwa sutura ne aka yi amma ba katanga ba ne famaratu bai ne dai ba da su saffi sai na wuce ta gaban wasu daga cikin safin sallah annabi sallallahu yana nan ga sahu ga sahu ga sahu ga sahu sai zo ta cikin sahu da fahu ya wuce akan jaka haka ne wasaltul atana da na wuce sai na sake jakar tarta'u don ta yi kiwo ina zuwa sai da na wuce kawai sai na wuce shi da ya sake jakar kawai da bata ta yi kiwo wa ya kaltu fisafa fisafi na dawo na shiga cikin sahuni kuma ima aka yi sallan da ni falami inkar zalika alayya babu wanda ya min inkarin wannan a cikin sahabbai kenan ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai min yunkari ba saboda haka ya samu sahu ba ta gaban liman ya wuce ba ta tsakanin sahu da sahu haka ya wuce ko kuma ta tsakanin liman da sahu haka ya wuce akan jakar sai je ya sake jakar abu da yake ya kamata a ce ya ajiye ta sannan ya dawo shi ma shiga sallah dama kenan da alwalar sai zo shi ya shiga sahu akai sallah malin shahida nan shine shine me ina mahallin shada nan ban ji ba bai ba ta sallah ba wucewa ta gaba sahu eh wannan daga cikin abin da za ku fa'idanta a cikin abin da yake nan mahallin shahid yawo yana karami ya ce kan na hasu me na gwamatsu balaga amma bai karisa balagar ba kenan ko yawwa kaga kira akwai dan yarinta a jikin san ba kawai zai wuce ta gaban mutane da abin nan duk da cewa falam yunkar ilayya falam yunkar alayya ko ba mai inkari ba yana nuna cewa sallar mutanen ba ta baci ba a wani lokacin yawa amma duk da haka fa daga cikin malamai akwai wanda suke wato kenan inkarin a zo a wuce ta gaban sahu a yanzu haka nan don ba na mantawa lokacin da muka je aikin hajji akwai malamin da nake sauraron karatu a gudunsa a cikin haramin makka kullum bayan sallar mangariba kullum fada yake ka san kuma maka zai yi gaske kai sallah ne kai kai dawafi ne baka wuce a gaban mutane suna sallah ba musamman ba irin yanzu na corona ba iyaka fadin a da'irar nan kullum dawafi ake kowane lokaci to in dai mutum zai sallah a gurin to zaka ga suna ta surutu akan cewa me bai kamata a rika wucewa ta gaban su amma dai alayi halin wannan nuna cewa akwai sassauci kuma yana nuna mana cewa yaro in yayi hankali za a iya karɓar maganarsa musamman za a iya karɓar ruwaya sa kaga yanzu ai yanzu wannan ruwaya ga ta Imam al-Bukhari ya rawaito ta ko ta zama karbabbiya saboda a lokacin ya abin nan kenan don haka idan dan karamin yaro ne ba za a karɓi ruwayansa ba har sai in ya hankalta kuma idan ya iya riƙewa maganar tabbatacciya ita ce to tana nan a cikin kwakwalwarsa kuma a cikin abin dinsa ran da ya balaga in ya sake faɗanta to za a karɓe ta saboda ai yanzu yana da hankalinsa ya san kuma me yake yi da haka za a iya karɓan wato kenan riwayarsa to wannan shine abin da yake nufi a nan gurin an mahmud bin rabi'a bin rubayya رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو يتي محمود ابن الربيع أو الربيع يتي na fahimci daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajihi ruwa gunsa ɗaya da ya fesa min a fuskata wa ana ibn khamsu sinina alhali lokacin ni ina ɗan shekara biyar min dalwin daga guga da aka jawo da ya kurba ka sai dan fasa min haka wato kenan a a fuskata lokacin na shekara nawa shekara biyar amma ya rike wannan abin yanzu gashi ta zo ruwaya karbabbiya kenan idan kamar da muka faɗa ba idan yaro yana ƙarami aka yi abu ya rike wannan abin har Allah ya masa nisan kwana lokacin da ya hankalta in ya faɗi wannan magana ɗin za a yi karɓar wannan ruwaya da shi ne wanda yake ne kaga wancan wani da ma hankalin ya zo masa tun da ya ce bakar na na hastur hulma na gwami wato kenan mafarki ina dab da yin mafarki na zo shekarun balaga kamar shekara sha hudu zuwa sha biyar haka wannan kuma ya ce yana ɗan shekara biyar yadda kuma an karɓa amma lokacin da yake shekara biyar din idan masu ruwayan hadisi sun zo ba su karbi shi hadisin sa ba ba a karban hadisin yaro karbi amma an ya rike abin lokacin da ya balaga kuma ya still shi kan recall to still za a iya karba wata kina a amfani da shi babun fadlul man alima wa allama babun da yake magana akan fadlan ilimi wanda ya koyi ilimi ya karantar da ilimi gunsa tofa haka shine majjatan majjahu majjaha guntsar da ya tofa mu yana shan ruwa a guga da ya guntsa haka sai ya watsa a yaran da baki a shi yaran ne aka yi masa haka ta gani ya ce akaltu na fahimci akaltu ya ne hiya fi akli na kaltu ha fi akli wa hafistu ha wa wa'aitu ha ko minan nabi daga annabi na fahimci wannan abu me na fahimta majjatan majjaha fi wajahi gunsar ruwa ɗaya da ya watsa mu a fuskata ya fesa masa gunsar ruwa haka ya fesa masa lalla addu'a ya masa na albarka yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi abu ya baka albarka ne ko ya fesa maka ai yaro ne dan shekara biyar yawa addu'a ya masa ai ko kuma albarka ya saka masa a cikin wata kinan abin amma shi yaron bai manta wannan incident din ba shine sai da ya girma yake cewa ina yaro karbi dan shekara bakwai na tuno annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurbi ruwa a guga ya fesa min yawa shine ma'ana ana bi Musa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نكية قبلت الماء فأنبتت القلاء والأشب الكثير abu musa alashari allah maɗaukakin sarki yadda da shi yake cewa ya karɓi daga manzon allah sallallahu alaihi ya ce annabi sallallahu alaihi yana saba misali ya ce misalin abin da allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi minal huda na shiriya allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shiriya to yanzu zan kwatanta muku irin shiriyar da ya aiko ni da shi wal ilmi da kuma ilimin da ya bani allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da ilimi in karantar da mutane misalin wannan ilimi kamar talil gaisi kamar misalin ruwan sama ne alkasiri wanda aka yi shi mai yawa aka share ruwan sama mai yawa na ban mamaki a sabu arzan ya zubo a kan ƙasa ruwan nan fakana min ha na ƙiyatin ƙabilatul ma ba an bata tilkala ƙasar akwai tsabtacciyar ƙasa mai kyau jigawa mai kyau da aka zubo da ruwan sama mai yawa ta karɓi ruwan nan sosai aka zuba shuka ta ban mamaki shuka ta tsoro shi ne fa'amba ta tilkala ta fitar da ciyayi da wanda mutane za su ci da wanda mutane za su ci ko fa'amba ta nami yana habban wa ina ban wa kadban wa zaituna wa nakalan ko yawwa wa fakiya ta abban duka dai fakiha abincin mutane abban abincin dabbobi sadaka ta fitar da ka alkala ciyawa general kawai ciyawa kuma wace iri ne ko ko tsiro wal ushba da ciyayi din da haka dai alkathir wanda suke mai yawa kenan kamar nan ya tantance wannan na mutane al ushb na dabbobi kenan ya fitar da amfani ya fitar da kuma ciyawa na mutane na dabbobi kaga wannan kasa mai kyau kenan ya zo da ta fitar da na mutane mutane za su shuka gero su shuka dawa su shuka gira su su yi amfani da shi ciyawa kuma dabbobin gida da dabbobin daji duka za su yi kaya kalaci a ciki za su ci wa kana minha ajadibu daga ciki kuma akwai fako fako wanda amsa katilma an yi ruwan an yi ruwan an yi ruwan ruwan ya taru a saman kasar yana sama ta rike ruwan bata bar shi ya nitse ba amma gashi a sama ba an yi ruwa da yawa ba to gashi a sama fa nafa Allahu bi hannas Allah sai amfani da mutane da wannan ruwan ba da su diba su bayin lambu ko su diba su yi wanki ko su diba su sha ko su sha da dabbobin su ko su wasu ayyukan su da shi su yi kwaba su gini da sauran su ga dai ruwan ku zo ku diba ku yi mun gane wannan wa sharibu mutane za su sha wasa ko su shayar da dabbobin su ko wa zara'u su yi bayan lambu da shi su shuka su zuba a cikin lambun su guri mai kyau shi ya yi kaga an amfana ko ba amfana ba wa asaba min hada ifatun ukhra sanan ruwan ya samu wani bangare kuma na kasar tunda yake yana da fadi gama gari ne ina ma shi an ita wannan hambirkin yashi ne latin su kuma ba za ta tsirke ruwa ba ana ruwan sama yana yin kasa ana ɗaukewa ra za ka nemi ruwa akan yashi ka rasa shi wala tun bitul kala kuma ba za ta tsare da ciyawa ba gora dama hambirkin yashi ne kawai an yi ruwa ruwa ya nutse kasa ba za ka sake ganin sa ba sannan babu wani amfanin kirki a gurin to wannan fazalika wannan misali na bar shine mithlu man faqaha fi dinillahi misalin wanda ya ilmata ilmi a cikin addinin Allah madaukakin sarki wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi ya zama abinda Allah maɗaukacin sarki ya aiko ni dihi da shi ya zama ya amfani shi fa'alima ya zama ya koyi ilimi wa'allama ya zama wato kenan ya karantar da ilimi alima wa'allama shi ne misalin kasar farko kenan ko yauwa ko da sai biyu kasar farko ta karbi ciyawa ita da kanta ta sha a yi ruwa kai ta tsarar da ciyawa mutane sun amfana dabbobi sun amfana ɗaya kuma ba ta sha ba amma dai ta riƙe ruwan saraka mutane sun ɗiba sun yi amfani da shi at least zai an amfana da wannan ruwa ɗin ko da ita kasar ba ta sha ba mun gane yawwa wa musulman lam yarfa bi zalika ra'san da misalin wanda kuma ko daga kai bai yi ba a cikin abin da Allah ya dauki sarki ya ko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na shari'a ko daga kai bai ba don haka bai damu ya san alkur'ani ba bai damu ya san sunna ba ballantana ya je ya karantar da mutane ko wala mai kabal hudallahi da haka bai karbi shirar Allah maɗaukacin sarki allazi ursulti bihi wanda aka aiko ni da shi ba kwata kwata bai karba ba kuga kenan yanzu mutane sun kasu kashi uku akwai wanda za su koyi addinin Allah su yi amfani da shi su kuma koyar da mutane sun amfana sun kuma amfanar akwai kuma wayanda za su koyi karatun su ba za su yi aiki da shi ba amma ka zo za su baka a shirye suke kullum ka zo ka koyi karatu a gudun su biya maka kuma su maka bayani dalla dalla kuma su gaya maka tsabiyan da abin yake amma ba su ba su damu da aiki da shi ba ko ba ka ba kaga ya zama wannan kasar kenan wanda ta rike ruwan gashi ita ba ta sha ba amma kana so bai za ta baka ɗaibi ka sha ɗaibi ka yi bayi ɗaibi ka je wata gonar ka je ka abin nan za su abin nan wannan shine na farko wannan shine na biyu na ƙarshe kuma shine shi bai sha ba don idan an jima ka ɗan ka buɗe cikin yashin ba za ka ga ruwan ba kawai bari ya ruwan ya zarare ko ba gaba da zara ajan ka zai sai shi yashin a bushe tas babu komi a jikinsa ya tafi shi bai sha ba bai kuma ajiye wa mutane su sha ba lam yarfa bi zalika ra'asan zai daga kai sauka ko ya tsaya ya kula da abin nan ba don haka kaga kenan kamar wajibi ne ga kowane musulmi akalla alal akalla ya samu hazi mai kyau a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na ilimi dole ka san wani abu kuma dole ka yi amfani da shi kuma dole ka sanar da shi wannan shine best shine best kare ya zama wata kinan ka sanin kai baka sanar ba ka zama ka tara akwai wasu sukan yi hakan nan sai su tara ilimi da abin al'ada ne a gurin mu akwai wasu ilimi na duniya wanda ke idan mutane sun sani sai ka ga sun mutu da wannan ilimin ba za su karantar da shi ba sai wanda suke so kamar misali ilimin da ya shafi dibbu na magunguna ganye kaza da ganye kaza an hada yana magani kaza sai kuma tashi shi kadai ya sani saboda shi ne za a rufa da akan duk wani kes ba zai koya kowa ba sai dai ku zo zai muku maganin ran da ya mutu wannan ilimin ya tafi to kaga ilimi baya son haka abin da ilimi yake so shine a yada shi saboda a amfana a kuma wato kenan amfanar a duniyar ta kenan haka kuma ilimin addini idan ka san shi dole ka sanar da shi shine amfanin ilimi ka sanar da shi in ka sanar da shi sai ya amfani mutanen da ka sanar da shi ka su din kuma kai ma ya zama ya amfani ka domin gwargwadon mutanen da ka sani ka sanar kai gwargwadon yadda sadakatar jariya ka take wasuwa haka ne ko haka ba bayan ka mutu Allah madaukakin sarki da sai ya amfani da kai na ga wani ya bayanin cewa ilimi shine best abin da za a yi sadakatar jariya in qur'ani ka saya ka bayar a mutane wannan qur'anin ran da ya daddage aka daina karanta shi shikenan abin ka ya tsaya nan in rijiya ka tona mun gani a idan mu rijiyoyin da aka tona su da niyyar sa da ka tijariya yau ba sa amfani technology ya ya fito da wasu hanyar samun ruwa mai sauki wannan sun zama outdated ba sa ba da ruwan da ake bukata kaga abin ya tsaya a nan gurin in masallaci ka gina ran da zamani ya zo aka da shi in aka yi wani shikenan kaga yanzu na wani ake ginawa na da ya tafi Allahumma ne wala Allah in filin ka bar a baka ladan fili ran da kuma zamani zo akai layi akan gurin filin ya tashi mun gani a idan mu a cikin garin nan ko ko Allah rama shaida ne masallacin angon su zamani titi yazo da shi aka tafi da shi aka cire shi a gurin kaga wanda wanda ya bada wannan gurin shi sadaka da zariyarsa ta tsaya a gurin saboda duk abin da kai in ne ba ilimi bane sadaka ta jariya ce amma is a shortlit abu amma in ilimi ka karantar to shine ba a san ran da zai tsaya ba ba a san ran da zai tsaya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a wajibi mu zama mun samu wani haddi nata wajibi kuma mu zama mun karantar da mutane saboda su amfana ko shi ko da bayan ba ma da dai wallahu ta'ala alam babun marrafa menene باب رفع العلم كي سوري باب رفع رفع العلم وظهور الجهل باب da yake magana a cewa zamani zai zo shi za a dauke ilimi ilimi zai zama babu shi zai yi karanci kwarai da gaske sannan jahilci zai bayyana jahilci zai bayyana ilimi ya tafi me zai rage jahilci Allah kiyashe mu riwayar farko daga anas bin malikin Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna min ashrati sa'ati an yurfa al-ilmu haka ne wa yathbutu al-jahlu lalle yana daga cikin ashrati sa'a alamomin tashin alkiyama an yurfa al-ilmu shine za a dauke ilimi in an dauke ilimi kuma yathbutu al-jahl jahilci kuma shi zai tabbata wa yushrabul khamru za a sha kwankwadi giya wa yazharu zina zina za ta bayyana zina za ta bayyana wannan hadisi akwai abin mamaki a cikin sa akwai abin mamaki a cikin sa wanda ya rawaito wannan hadisi Anas bin Maliki yace zamani zai zo shi za a dauke ilimi kaga sai ya zo shi bina ya ilma jahuli za a ɗauke ilimi yurfa wal ilm sannan bayan ɗauke ilimi mai zai zama yasbutul jahal jahilci zai tabbata wannan anas dan malik din nan Allah madaukaki sarki da shi dan madina ne mutumin madina ne yana daga cikin ansar yana da cikin sigarar sahaba tun yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka uwarsa ta musulunta a madina ta kimsa masa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya gaishe Allah Allah yake har Allah ya kai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana cikin yaran da suke daukin su ga wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yana cikin yara su kukutsa cikin mutane sai su je sun gaishe bayan an gama rububin wannan mahaifiyarsa ta dauko shi ta kashi gudan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga yaro Anas na kawo maka a madina wasu sun baka masauki wasu sun kawo maka dabino wasu sun baka kaza wasu sun baka kaza wasu za duk irin maraba da bakon nan ni ba da komai abin da zan baka amma ga yaro na baka anas ya rika maka hidima annabi sallallahu alaihi Allah ya masa albarka ya masa addu'a ce Allah masa albarka ya karbe shi don haka yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ce Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi Allah bashi nisan kwana Allah bashi arziki haka kuma Allah yi sai da saba da shekara 100 a rayuwarsa yara kuma tsakanin yaya da jikanu wanda idansa ya gani sai da ya ga sama da 100 a zuriyarsa don haka tun annabi sallallahu alaihi yana Madina ya ake yayin da Aisha sahabbai suka kare har suka zama sune yan kadan da suka rage a cikin sahabbai abinda zai tabbatar da wannan hadisi shine yau dinnan da muke magana a gidan da ake karantar da sahih al-bukhari sai ga wani mutum ya bayyana ya ce Anas bin Malik makariya ne babu shi a cikin sahabbai babu wani Anas kaga inda sahabi ne wanda zai zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan yi fursatin sa biyu ya tafi zaka idan samun kofa ta tsara kare da zaka tsara amma mutumin nan ya rayu tun daga farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina har annabi ya bar duniya suna tare da su aka jihadi da su aka komai ya rayu shekara da shekaru yana daga cikin wanda suka fi kowa yawan ruwaitan hadisai ya koya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya a gurin sahabbai wai mutum ya tsaye in kare yasa wanda zai ce ai ba ma wani sahabi a cikin sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Anas ba mamaki wannan ko mutane su mutum a nan da Allah ba dauke ilimi ba a gidan da da ake karantar da sahih bukari kana na ji dan wani abdul jabbar yana cewa a nan gidan malam yake karantar da sahih bukari tun muna tun yana da rai ni ne nake jan baki ake karantar da sahih bukari har ya zuwa yau ta wajen irin ilimin na abu yau yau ga jabbar ne kawai ya wayi gari ce babu ma anas bin malik kariya ne don haka duk wani hadisin da ya zo da shi sai dusa da shi yanzu Allah wannan bai tabbata bana wannan ba yurfa ul ilm za a dauke ilimi kaga ilimi ba zai tabbatar da wannan ba hankali ba zai tabbatar ba a hankalce in sahabin nan ya zo gudanar da sati ɗaya sati biyu ya tafi abin sa ana samun irin wannan sahabar kamar irin sabu waƙi da nan laifi kaga rayuwar hadisi biyu kawai ya rawaita a gun annabi sallallahu alaihi wasallam in irin su ne kai ka kai abin nan zaka iya dubulbulawa ga marar abin nan amma abin da yarinya mai tallan gyada ma ta san an yi abin nan akan hanya kaga sai dai jahilci ya tabbatar da wannan amma ba ilimi ba ya ce za a ɗauke ilimi kuma wannan ya ce yana daga cikin ashiratun sa'a to in an ɗauke ilimi mai zai tabbata kuma in an rusar da riwayan anas kulura in aka ce babu anas point din shi ne za a ce babu anas dan maliki idan aka rusar da anas dan maliki dama can abu hurairar shi an ce babu shi ai, an ce shi ba mutumin kirki bane an rusar da hadisin mutane nawa su wane ne kada suka rawaito mafi yawan hadisi ka rushe anas bin malik ka rushe abu huraira wa ka ragewa to kaga wajen wajen 1 over 3 na shari'ar musulunci ka rusa ta saboda haka babu shari'a ka daga to a eh to ita ma dai indirectly to direct in aka sakar da ita kuma ka rage ka rushe 1 over 2 na shari'a musulunci babu su to saboda haka yanzu da me za mu nemo wannan gurin mu cikcike wannan da jahilci jahilci za a kawo eh ture wannan abin da zai kawo ra'ayoyinsa ne ko ba haka bane ya ture wannan abin da zai kawo ra'ayoyi ne shi ne hankali kamar kwace gurin masu tasira ne sun ce maka babu maganan hadisi to shi kenan in babu hadisi qur'ani za su fito duk abin da bai fito musu bala'ula a cikin alqur'ani ba da me za su yi hukunci da hankali kaga sai zama sai jahilci kenan sai jahilci kenan ko yawa irin su qur'aniyun aka ce wa an tare sun tare mota aka ce ce mutane suka fito aka ce waye musulmi duk musulmi su komo tana duk musulmi ya komo tana musulmi suka koma tana sauran kirista to kufa wanda ya musulunta a cikin ku ya karbi musulunci ya dawo nan saboda haka sai waɗansu sai suka ce sun musulunta saboda kara harbe su sai kirista ɗaya ta tsaya ta ce ita kan tana na akan kiristancin ta maka shi ta ra'ayi saboda haka za an gama warewa sai aka za ka samu musulmi sai aka harbe su dama ƙarya ne su ma wanda suka musulunta za ka ce munafukan musulmi ne aka harbe su sai aka bar wannan kirista ita ɗaya na ake kokari a tabbatar an ce musulmi su ware arna su ware musulmi sun ware a cikin arnan kuka ce masu karɓar musulunci a cikinku su ma su ware suka ware aka zo aka haɗa su da wannan ko a aka ware su gefe guda ɗaya ta za ta ce ta tana a karki ta santan ma kashe ta za a yi ta kan ta haƙura ya eh ta imani ta da aka ce wannan kunje mai imanin gaskiya kenan ko wannan da kuma musulmi da yanzu na musulunci ku na ƙarya ne aka karbe ko kuma da ba musulmi da ba addinin ku na ƙarya ne aka harbe su yanzu wani addini aka tabbatar ne ba ya zama kiristanci aka tabbatar ko ba aka bari to da wata irin fatawa ilimi aka yi wannan fatawar to da haka ne fa ake ta zartar da abubuwa a kashe kowa mutum ɗaya ya kashe mutane yadda ya ga dama da suna akwai lokacin da aka je sallar asuba jama'a sun taru a masallaci aka shiga da bindiga liman yana gaba yana karatun alkur'ani aka harbi kesa kuma aka yi allahu akbar wane ne Allahu akbar wane irin musulunci wane irin musulunci ne wannan ka zo ka samu mutane a masallaci suna sallah limami yana karanta alqur'ani ka harbe shi ka ce wai Allahu akbar kai jihadi da wani irin abin nan kaga kuma ka ce wai hakan ne jihadi kake aikin Allah muke kaga an dauke ilimi an tabbatar da me jahilci haka kuma yana tsammanin Allah madaukakin sarki zai bashi lada ai jihadi yayi Allah jikin Shehu Usman dan Fodi yayi wani tafi anakin sa wai hisnal ab hisnal abhami min juyushil awham na tafi guda da kyau mutane su neme shi hisnal abham min juyushil awham rindina na wahami da suke shiga kwakwalwa su dagwala mutum su sa ya kasa fahimtar gaskiya to duk yayi magana akan wayannan abubuwa din Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sannan yace za a tabbatar da jahilci sannan yace za a kwakwadi giya shan giya me giya ma ma'ana alkamar ma kamar al'akala duk abin da lullube hankali ko ba aka ba me yasa za a sha giya daga cikin alaman tashin alkiyama za a sha giya aka ce kuma alkamru kullu ma kamar al'akara duk abin da zai lullube hankali yana ake kiransa da yanzu da suna ake kiransa mukaddirat al-mukaddirat abubuwan da suke gurɓata tunani ainihin manufansa shine a gurɓata tunani idan an gurbata tunani to tunani ba zai zama mai kyau ba kuma yanzu wannan abin da kafin shi ne a kasar mu musulmi an yi sponsor mutanen da za su zo su yada shaye-shaye kala kala kala kala kala kala ana yi su ana importing din su don su zo su ruda kwakwalen ƴaƴan mu musulmi duk kwakwalwar da ta riga ta lalace ba za ta aiki mai kyau ba sai dai a sarrafa da ita yadda ake so sai ka ga ayan musulmi sun zama kamar 'ya'yan arna hankalinsu ba kamar na 'ya'yan musulmi ba ta duwar yana daga cikin hanyoyin yaƙi da ake yaƙanmu ake cinmu da yaƙi wato kenan underground sai ga za a yi ƙwayoyin a ƙasashe da yawa amma target ɗin inda za a kasu shine inda musulmi concentration na musulmi yake ko ba Najeriya kaɗai ba duk ƙasashen musulmi haka ne duk ƙasashen musulmi wallahi akwai ta ranar sallah hari raya a cikin malaysia na tafi daga sha'alar na je kuala lumpur group ɗin samari yara matasa da na gani wanda gani welcome to malaysia yi wa kai na hu da ka tabbar shi ka ba shi da hankali yara matasa an bata musu hankalinsu da kayan shaye-shaye to wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama za a dauke ilimi addinin musulunci zai koma ra'ayi zai koma ra'ayi shi yasa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa da aka magana akan amru bil ma'ruf yace ya ya ya alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum go Allah bada kuke sarki yace ya ku masu imani kowa ya kokari ya kame kansa batan wanda ya bata ba zai cuce ku ba ma dama ko kuna kan hanya suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan yanzu mu daina wa'azi mu daina kuma yace bal itamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar hatta idha ra'aytum shuha mudaan wa hawa mudba'an wa ijabi kulli dhi ra'ayin bi ra'ayihi alayka bi khasat nafsik yace a'a ku amri bil ma'ruf ku na hanin munkar har sai lokacin da kuka ga rowa ta zama ita ce a bar bi rowa ta yi yawa in dai akan abu na addini ne mutane ba za su fitar su yi infaki ba ba za su yi infaki ba akan komai mutane za su yi abin da suka gada ma amma ka addini za su yi rowa shuha muta'an wa hawan mutbi'an san zuciya ta zama ita ce abin bi kowa yana kiyasin addininsa da san zuciyarsa da yadda ya dace masa da yadda fahimtarsa take so a bi ba zai sa addinin a gaba ba addinin ya bi shi akan fahimtar addini a a sai dai shi ya bi addinin akan fahimtar addini a sai dai addini ya bi shi akan fahimtarsa kun ga ijabi kullu zira'in zira'i kuma babu mai tankwaruwa kowa shine yin order mi order ko wa zai ja wani anta amirun wa ana amirun man yasukul himar ga jaki a gaba ni sarki ne kai sarki ne wa zai kora shi wa zai kora eh saboda ka ba mai sassautawa kowa yana akan wato kenan ra'ayinsa to wannan ma yana daga cikin alamun tashin alkiyama ba za mu iya tanazuli a junanmu ba ba za mu iya sassautawa a cikin junanmu yana da cikin alamun tashin alkiyama wa yazharu zina sannan zina za ta bayyana zina za ta bayyana zina za ta bayyana wannan ka ba sai mun abin ba ko yawwa abin da yake a fili duk abin da ake so ya karoci sai ya zama an kawata shi sai an sa mata a ciki matan kuma masu tsirara har ta kai ga ƴaƴan musulmi za su aure mutum ya dauki ƴarsa a matarsa ta aure ya je tara mutane jama'a duniya a zo a yi rawa irin ta batsa daga tsala a tsakanin jama'a kowa da kowa yana kallanta shi ma yana kallanta iyayenta suna kallanta kowa yana kallanta tafana alkhairu wa sulha zallu fama an munkarin fil nas nahi an rasa wanda zai iya inkarin irin wayannan abubuwa duk abubuwan da ake da addini ko sun taso yu sai ka nemi su ka rasa kwanakin ba wani yake ce yanzu kafin a yi aure a yi walima a damban sai ka sha sai dai wani da wani to da wani mun taba kaiwa lokacin da ba a walima a garin nan amma mun kai lokacin da ba a yin aure a garin sai an yi walima sai an yi walima yanzu abin yana nema yana tasalli yana janyewa yana janyewa wala da duk wani aure za a yi sai an yi walima ya kwata kwata to ina muke ina muke to ina ina tafiyar mu take tafiya kaga in ba za a yi wannan ba a madadin gurbin waliman nan fato wani abu za a yi makwakwafin alheri dole wani abu za a yi nan ai ba za a bar ku empty ba ko to mata sun samu wato kenan kofa ta haka zina za ta yi yawa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to wannan ma yana daga cikin alamun tashin da haka tabarrujin mata ya fito daga makarantun kudancin Najeriya ya fito shi kudanci ya shigo menene da sauransu yanzu ƴaƴan musulmi sun dauka tabarruji kuma kofa ne na abin da ba kace nazratun faftisamatun wa mau'idun ko thumma liqa abubuwa guda hudu ne nazaratun kallo inda ta yi shiga din nan Allah madaukakin sarki yake cewa su lullube kansu ko yawwa zalika adna ayu rafna fala yuzaina inda su lullube kansu a mutunce ba wanda zai taga amma sun nuna kansu gani nazaratun sai kallo na farko fafti samatu sai murmushi in ya murmusa ta murmusa shikenan fa mau'idin sai alkawari ina za mu hadu sun mallika sannan sai haduwa lokacin da aka haɗu kuma shaidan yana gudan to sai dai abin da Allah madaukakin sarki Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa anhu qala daga shi wa kenan Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya da shi yake cewa la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di na rantse da Allah lamun ta kasami ne ana la uhaddithannakum wallahi zan ba ku hadisi ma'ana zan gaya muku wata magana da la yi haddisa kuma ahadun wallahi babu wani mutum ɗaya a ban ƙasar na da zai gaya muku ba a bayan ni ni kaɗai ne na santa sami ka rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ashrati sa'ati an yaqilla li ilmu lalle tabbas daga cikin alamun tashin alkiyama ilimi zai zama dan kadan ilimi zai zama dan kadan an ya killa ala ilmu ilimi zai zama dan kadan ilimin da yake nufi na me na addini ilimin addini na musulunci zai zama dan kadan yanzu bari maka misali a gidan nan namu da makarantu nawa ne inda malamai suke ba da karatun zaure ake zuwa a tako da tinkin tinkin a zo a zanna a buɗe littafi a karanta yanzu guda nawa muka suka rage mana bargarin nan ka je ka zariya ka gani a lokacin da muke karatu na karatu a makarantar malam ibrahim kakaki daidai lokacin da muke karatu a makarantar jikanin malam ɗin 'ya'yansa da sabu za su fito makarantar boko za su tafi fara ka yi makarantar da rushe ta karsa waye zai zama ya rike wannan gudun ka cika makarantu da daman gaske a kano da sauransu da makarantu ne malamin da muka karatu a gurinsa a Kano malaminsa ya bashi ijaza hannu da hannu yanzu wa ya san ma ijazar ma tukunna ina ma ake karatu ma da ijazar dace su su biyu malamin su ya ba su ijaza a nan Kano shine malamin da ko ba za ka taba ganin safa da sarkin Kano ba sai sarki ya taso ya je gurinsa sarkin Kano a lokacin malamin su su su biyu ne kuma na kyauta su su bi har yanzu suna nan da rasu amma ka je makarantar ka ga yadda abin nan Ja'far Mahmud Allah ji kare yayi karatu a gurin wani malami da sai malami da muka karatu a gurin sa kuma malami still yana nan da ransa amma ka je ka ga yadda yanayin condition din yanzu abin yake saboda haka abubuwan ilimi na addini musanci sai baya baya baya yake sai alfahari sai alfahari inda da masu ilimin gaske tsakani da Allah da mu dun bara mu zo mu zanna mu karatu a nan ba wallahi sai dai malamai sosai sai dai sosai saboda babu ne ko ma la yudra kulluhu la yudra kulluhu gaskiyar lamari kenan saboda yanzu malamai sun yawa kam kana nan kowa ya yi buhu an dauka an dora a sama buhu an dauka an dora sun fata wayoyi ta ko ina kace kace wa'azi kace kace kan sama wanda zaka saurara gaba daya amma kurjinin da ilimin yake da shi a yanzu ka hada shi da nada ba za ka yi abin nan ba da malamin da zai karantar da daga a kawaidi zuwa risala taka tsantsan dinsa da kamewansa a iyaka dan wannan ilimin da ya sani din yanzu ya fi na mutumin da ya karanta sahih bukhari akan ne kaga yadda wato kina da lamarin yake abin da ya killa ilma sai da'awan ilimi za ta zama sai da'awa sai da'awa da'awan ilimi ai kaza kaza kaza kaza dan abu kadan da malami ya sani suke sai duniya ta san shi akan wannan sai duniya ta san eh shi fa malami ne da sauransu Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ilimi zai yi kadan yana daga cikin alamun tashin alkiyama zai zama ba masu ilimin kenan wa yazharu aljahalu jahilci zai bayyana jahilci zai bayyana jahilci zai bayyana in ba jahilci ba mutumin da ba zai iya kawo ayar alkur'ani kwaya daya in yana wa'azi ko in yana abin da ta zo daidai ba ya sa imam al-bukhari a gaba yana cewa ya cuci addinin musulunci ya kawo ruwayen karya da bai da sauransu da wani lokaci ya samu wannan ilimi ayan alkur'ani fa guda ɗaya ba za ta iya zuwa tsakani da Allah maɗaukakin sarki daidai wa daida ba eh to Allah maɗaukakin sarki ya sauka to kaga wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama da haka bata faru ba sai mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba abin da ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa dole za ta bayyana hakan kuma duk sai ta sai dole sai ta faru dole sai ta faru ji wani mutum yana cewa ayo ɓata lokaci na madu karanta wani littattafan ma gaba daya dole ta fama ta kawai ka bi hakika kawai kawai zunzulutu kawai babu wani qur'ani babu wani hadisi har qur'anin kansa ina za a tafi da Allah da tafi kuma in ya zo yana wa'azi wallahi duk ban mutane da aka sun taru a ɗauka a kasar kuma a ita yayatawa babu wani alkur'ani alkur'ani ma babu shi hadisin ma babu shi ballanta na maganar fiqh kam eh ba ta ai mazhaba kaza kaza kaza to shi qur'ani na ku da hadisin na kuma bai yarda da shi ba san zuciya shi na yi zarun jahalu kuma mutane suna yadda har in sallah ta yi za a cika motoci daga garuruwa garuruwa na kawai shafa malam da yake wani magana Allah sauka wa yazharu zina zina za ta bayyana a ban kasa wa taksuru nisa mata za su yawa mata za su yawa a duniya mata za su yawa kaga ai yana daga cikin alamar bayyanar da mata program din da turawa suka dauka na exposing women education ko menene sai a ce sai kun sa mata a ciki nan gaba mata su ake so su gani 2007 na rantsa da Allah in kaga makaranta da ido na abin da na gani na zamanin ma ta zamanin ma in kaga aji duk inda ka samu maza goma insha Allah za ka samu mata talatin mata talatin mazan ta sun lalace ba sa wani abin nan ba su damu da karatu ba yara ma samari ma sai shaye shaye sai menene menene masu kula da ilimi masu kaza kaza kaza duk sai mata a inda ma ake ilimin balantana mu namu kan karamiti karamiti warakin bayan manja da malam abdullahi kotisnu wata makaranta ta an taso makarantar a iyaka kallo na wallahi mata na ganin za su kai kamar dubu biyu mata ne zuzurudu kuma makarantar haya institution ne ko dai haya islam ne tun da na su duda hijabi kamar kai kace sannan a yi guda goma a baka wallahi tallahi da la'asar kwanan nan mamala ablaran da ya zo na yi mana tambaya a nan gudun din nan da following week muka je mu sai ya ce min ai a photos kun bari ka gani ga da kake ganin wannan masu zuwa makaranta Allah kai mu gobe da safe ka ga masu zuwa talle nan kin ba nan kin ka gani saboda haka mata za su yi yawa a wajen haihuwa za a haifi mata da yawa sannan duk rikicin ta tashi kuma in ya tashi kuma kan maza zai tafi kafin a kashe mata goma maza ashirin ko talatin za da wayakin da rijal maza za su yi karanci kwarai da gaske maza za su zama suna yan kadan yanzu bari ramadan ta zo ba ga anan da ba mun ga ba yaki ba rikici ba komai ko bari ramadan ta zo nan da sati biyu ramadan zai zo ba mu zo muna tafsir a nan gurin kaga mata duk da aƙidar mu na cewa fa mata ba za su je masallaci ba mata ba sa karatun addini wallahi ka ga yadda mata suka ciki suke ka gani to ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anas bin malik yace ni ne kadai ne zan ga muku wannan hadisi din yakin rijal maza za su yi kadan kwarai da gaske saboda abin akwai kasashen da a nan Najeriya na wani bangare wanda ba musulmi bane wani dan ajin mu yake faɗa na shigaru su wallahi idan kai aure mace da yake bakin ruwa ne in ka dan samu kayan su ka bata shikenan ka gama komai da komai ka gama komai da komai ita za ta ci da gidan ta ci da ƴaƴanka ta ce mai haɗin ya sallah za ta maka irin nasu sallar namiji suna nan banda shan giya ba abin da suke yi mata ne za su yi kowane irin aiki na wahala su riƙe gida wani gini na munan to ka gafara shigo mana gafara shigo mana Allah sauka hatta ya kuna lil kamsin imra'atin har sai an zo lokacin da mata guda hamsin abin da suke da shi shine alqayyimu alwahidu mutum ɗaya wanda zai ɗauki ɗawainiyarsu mutum ɗaya to babansa ya mutu ya bar masa kanne shi ma dama yana da matarsa yana da ƴaƴa ko to da aka tara tara tara sai kaga abubuwan yayi yawa shine mai daukar da wani wannan shine mai daukar da wani wannan shine mai daukar da wani wannan shine mai daukar da wani mata hamsin namiji ɗaya shine zai kula da su namiji ɗaya shine zai kula da su to tafiya ta ka take tafiya duk wannan yana daga cikin alaman tashin alkiyama saboda haka sai mu kiyaye babu fadalil almi to lokaci yayi to shi kenan bayan an ce lokaci yayi inda mai tambaya sai ya tambaya ko dai ko biyu sai mu yi abin nan akwai tambayi na'am